بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar lahadi daren litini yau muna tara idan ba kuskure ba ko ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 29 ga watan a tara ne ba tara bane bakwai ne ko eh bakwai ga watan Rajab shekara 1444 daidai da 29 ga watan ɗaya shekara ta uku, wannan shi ne darasinmu na tara a cikin littafin ɗariƙus salihi na ila rabbi alamin ta farkin nagartattun bayi zuwa ga ubangijin talikai na babban malami wato sheik wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu mala yana magana a cikin abin da ya shafi nau'uka na sadakoki waɗanda kowannensu yake tukewa da ma'abocinsa zuwa ga rahamar Allah ya kama na guda goma sha bakwai yau za mu tashi a gaba ta goma sha takwas daga cikin nau'ukan sadakoki waɗanda suke janyo ma mutum rahama da samun yardar Allah mala ya mababin take da babu sadakatu alal musulmina bidaf'il adha anhum babin da zai magana akan yanda kai mutum musulmi zaka iya samun ladan sadaka akan ƴan uwanka musulmai ta hanyar tunkuɗe cuta ga barin tunkuɗe ma musulmi cuta yana matsayin sadaka ne a gare shi ya za mu fahimci haka sai mun karanta hadisin malai ce rawa muslimun imam muslim ya ruwaito hadithi an abi hurairata daga abi huraira abdurrahman bin sakhirin kenan radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi annan nabiyya ya sa annabi ko kuskuren kwamfuta ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة حقيقة ناغا ونمتن yana jujjuyawa yana morewa na ni'ima a cikin gidan aljanna ra'aitu anan ma'ana fil manami na gani a mafarki na an nuna min ni annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin mafarki na ga wani mutum yana jujjuyawa a cikin gidan aljanna ga ina malam a karkashi ya tafallabu ya sauke nan ba kasa ko yace ta hawwalu fiha min makanin li akhar wa yatana'amu bi maladaha ma'ana yana juyawa ya shiga nan ya fita shan yana morewa yana jin dadi a gidan aljanna yana mai farin ciki kamar mai tambaya ce me ya janyo masa wannan jin dadi a gidan aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumi da aka nuna mu a mafarki yana jujjuwa aljanna din nan fi shajarati ya samu wannan tagoma shine na jin dadi a gidan aljanna sanadiyan wata bishiya wanda qabaha ya yanke ta ya tuge ta ya cire ta min zahri tariq wanda take kan tsakiyar hanyar mutane mutane na wucewa tana cutar da su saboda ta kasance a tsakiyar hanya sai zo ya yanke wannan bishiyar ya cire ta wannan bishiyar da ya cire kana tu'zin nasa ta kasance tana cutar da mutane kun ga anan tu'zin nasa ma yana daukar hawan da ba musulmi ba tunda mutane ne gaba daya ko da dabba ce ko domin magabata suna da irin wannan fahimtar irin su Umar bin Abdul Aziz Allah ya kare da Allah ya ji kansa da rahama yace yana jin tsoron wata dabba ta tuntube a cikin daji da gyara mata hanyar wucewa bayan alkiyama Allah ya tambaye shi kuma za ka ka dauka wasa ne hatta mutanen ƙauye bayan rasuwar sako waɗanda sun fahimci ya rasu ne ta sanadiyar dabbobi a daji wani daga ciki ya ce ma abokin tafiyarsa na ga wata dabba ta kama irin dabba ta za tana ci an yi amirin muminin bai rasu ba sai ce masa me yasa ka ce haka ya ce ai shi yana ba su abincin da har ba sai sun kashe junansu ba mana suna da ƙoshin da ba sai sun kashe 'yan uwansu ba kafin su ci abinci suka yi jayayyar magana dai karshe suka ce to mu shiga cikin gari tun da su mutanen ƙauye ne suna shiga cikin gari aka ce watansa uku kenan da mutuwarsa wani zai ce da an yi mutanen kirki har a yanzu akwai makamantan wannan kaje saudiya za ka sha mamaki ni na je ta'if akwai wannan plan abin nan din da ake hawa jirgin nan da ake yan hawan shi a jikin waya ta tashi sama da mutum mun taba hawa irin wannan jirgin ƙasa namomin daji ne kake ganin su gaba ɗaya ga suna ƙasan a kowane kwan cikin duwatsu jirgin sama na zuwa ya jefa abincin da suke ci ya jefa a can ya jefa a can ya jefa a can ya wuce ba ka za ka gan su lafiyarsu nau in ma sun rashin lafiya zai zo ya harba magani a cikin ruwan da suke sha domin su samu sauki a ciki ko wata annoba kar ta kashe su dabba a daji ai kuma sai ka dubi kasanka da irin Allah ya kyauta wanda Allah sallallahu alaihi shi yasa zaman lafiya ya samu gare su ba yanda za a samu adalci da zaman lafiya ba yanda za a samu zaman lafiya sai da adalci ba yanda za a yi kuma duk inda aka yi tunanin ka tara ka tara ka danne ka murɗe kai can kai can shirman banza kake na rantse da ubangijin ka'aba sai ka ci bakar wahala kan ka mutu barka kirin kana tunanin ka tara dukiya idan Allah ya sarnano maka cuta da rashin lafiya ka ce kare shiga jikinka ai yaudaran kai ne kai tsammanin wai karfi ne kadai kake da shi shikenan ka ka zama wani abu ka fi kowa wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu in Allah ya sako maka jarabawarsa da rundunarsa ka ce karya faru in Allah ce ba za ka mutu da ido ba ka ce za ka mutu da shi magani in Allah ce za ka yi ciwo ka kwanta duk mulkin sai an gama tenuwa kana kwanta in ka isa ka ce ba za ka yi ciwon in ka isa ka ce ba za ka yi ai zalunci kar Allah ya hada mu da azzalimai malam fa fi sahihain hadisi na gaba malam yace hadisi yazo a cikin sahih bukhari da sahih muslim ana bi huraira ta radiyallahu anhu shi ma wannan hadisin har wayo daga abi huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda adda a gare shi qala abi huraira yace marra rajulun bi ghusni shajaratin wani mutum ya shuɗe ya wuce wani kututturan bishiya kun ga wancan hadisin farko an ce bishiyar ce gaba ɗayanta haka ne ko wannan kuma an ce tushe ma'ana an sare ta ba a cire ta hajjijiya ba ala zahri tariqin akan doran wata hanya na wucewar mutane faqala sai wannan mutumi da yazo wucewa yace wallahi ina rantsuwa da Allah la unahiya la unahiyanna hadha 'anil muslimin sai na gusar na nisanta wannan bishiyar gabar musulmi la tu'dihim ta yanda har ba za ta kai ga ta cutar da su ba zan kawar da wannan don kada cutar da musulmi wannan niyya tasa da aikin Allah ta'ala sai ya kalla sai ya gode masa fa'udu filal janna sai aka shigar da shi gidan aljanna wannan gusar da cutar na hakika da na ma'ana na hakika da na ma'ana za ka yi amfani da kujeranka ba za a cutar da musulmi ba ku gane bambancin ba za ka zalunci wanda ba musulmi ba kuma ba za ka bari a cutar da musulmi ba wannan wajibin ka ko kana cewa kai kana adalci amana cutar naka mai amfani mai adalci mai adalci ka koma gida ka kwanta ka baro ne ba ka koma gida ka kwanta shi yasa shugabanci bai tattara kawai kiyamun lailin ka da tilawar qur'anin ka ba shugaba a babin shugabanci ana iya fifita fasikin mutum wanda zai iya tare ma al'ummansa fada kuma ya jawo mata alkhairi ya karya mai karfi ya taimaki mai rauni ana aje shi aje hafizun qur'ani mai azumin alhamis da litini in yana tilawa kamar mala'iku za su sauka sai mu ce Allah ya kara ma daraja ku bashi masallacin juma'a amma wannan harkar ta kama karya namiji ake ne muzakkarin namiji wanda la yakhafu billahi law mata la'ib eh wanda zai kama abin da sai da abubakar yake kudubarsa ta farko abin da ya faɗa kenan ya ce ina gaya muku duk wanda ke jin ya isa a cikin kwatakun hannuna mai rauni ya ci ko ɗan waye shi sannan duk wanda ke jin mai rauni ne karyata da hankali don karɓar masa hakinsa ga asalin shugabanci an ka ce kai ba ka yi ba a ba shi ba in kai ka koma gidanka kawai ka kwanta shi ne zaman lafiya in ana maganar shugabanci ana maganar namiji ne malam namiji na gaske bi ma'anar kalima wanda duk wanda ya ce kule za ka ce masa cas ko casa'in da tara kuma ya san cewa yes power kake da shi ma Allah ji don a bace da rahama in kana shugabanci dole ka san da ake utilizing din power ko a gidanka ne in baka san da ake amfani da karfi ba to kai ba namiji ba kai ba namiji ba shi karfi in ya zo hannu to Allah ya yi wani yanki na ni'imar sa ya liƙa maka ya miƙa maka yi kuma in har ba za ka iya tsayawa a abin da ya kamata ba to wallahi ka sani ra'al kiyama adalcin ka ne zai daure ka ko ya kwance ka haka annabin ka sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma na rantse da Allah ba wanda ya sai canza wannan magana wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce in shitum an ba'tukum anil imarati wa mali in kun so sai in ba ku labarin be shugabanci me ake kira shugabanci ya ce farkonta jin daɗi ne da morewa da fantamawa ya ce wa asiru ha balama ƙarshenta abin zargi kake zama wata rawa wani ruwa ya ce ni'mal murdi'a wa bi'sal fatima ma dalla da al murdi'a mai shayarwa ka ga mutum kaman ka taba shi kashi amma da yawo ka ganshi ul ul kosashe duk na gefen zama ya koshi mal kaman ka taba jini ya zuba ni'ima alfarma kenan ta gwamnati tafiyan kafa kilomita za a yi lissafi da dala a biya ta Allah sallallahu alaihi wasallam ce bi sal fatima tir da me yayi za ta bincike ka ko mutuwa ko juyin mulki ko karshen zango sai ya sauke ka kuma wannan abu sai dai kaga ana yi ba dai kai ba wallahi to in ka san da wannan ba duk anan gidan mai sauki ne Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma duk shugaba sai ya zo a dauriran alkiyama a daure tamau adalcin ka zai kwanci ka ba kai ka ce za ka iya ba ko ba ka bane ba kai ka fito ka amsa aka ba ka ka rantse da qur'ani a an gama ai an gama wallahi za ka san karfin Allah azizun huntiqa kamun Allah ba karamin abu bane inna barsha rabbika la shadid kisa duk wanda zai tunani a wani shugabanci ko shugabanci mutane wallahi kwana da sannan akwai masifa a gaban shi wallahi akwai musifa babba a gabanka don haka ko kana jin kafi su yau, kafi su gogewa kafi su boko kana da kuɗi kana da ƴan daba kana da ƴan jarida ka iya farfaganda ka iya wanke fari ya koma baki duk kai ka gama inna rabbaka labil mirsad Allah na nan tsaf yana jiran Allah na nan tsaf yana jiran kuma sai ka zo kai bayani da larabci yaran musulunci da larabci sai kai Allah bayani ya kamar da kaza ai wawaye ne ba su iya ba to ubangijin da ya halice su kai mai sujada shi ya iya za ku kare da shi nan sai mu ga yanda za ka yi Allah ya ba mu mafita dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan yace sanadiyar cire wannan bishiya sai Allah ya shigar da shi aljanna malamai suka ce karkashin waɗannan hadisai guda biyu za mu fahimci falalan da ke cikin amfanar da musulmi ta hanyar cutar da wani abu da yake cutar da musulmi tun daga shi har an nuna mana sanadiya ne na samun gafara na Allah madaukakin sarki sannan hadisin ya koyar da mu yanda ake asalin wato son alkhairi ga mutane kenan yana sa mutum ya shiga aljanna in dai kana so ma mutane alkhairi to da sannu Allah madaukakin sarki zai bude maka hanyar da kai ma za ka shiga gida aljanna Allah ka samu na daga cikinsu gaba ta sha tara malamin sake da babu zi- babu ziyadatu ziyadatu ziyadatu ajru sadaqati ma'a mururi zaman babun da zai koyar da kai yanda ake samu ladan sadakan kai dinga karuwa alhalin lokaci na shudewa kaga yanzu kai sadaka za ka yi tsammanin zuwa an jima kila sadakar ka ta tsaya ko to ya ake samun sadakar da yau ko ba ka nan ko kana raye amma ladan ka yana samuwa kana raye ko ka mutu shi ne malam zai kawo mana anan Allah ka ba mu ikon yin irin waɗannan sadakoki malam ya ce fafi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ta'ala ya kare da a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin al babu wani bawa ahadun kowa ne ne shi wanda tasaddaqa zai yi sadaka bi sadaqatin da wata irin sadaka dukkan nau'in abin da ke iya zama sadaka min tayyibin na dukiyan halal sharadin ya zamto sadakar naka daga dukiyan halal sannan kuma ka sani wala yaqbalu Allahu illa tayyiba Allah madaukakin sarki baya amsan wani aiki sai wanda aka yi da dukiyar halal ka sace dukiyar jama'a ka ce a jaya maka umara ka buga fawo ko ba ka bari ka ce labbaik Allahumma labbaik Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ce la labbaik laka wala sa'aik ba a karban ba kuma ba ruwan Allah da kai nan gurin ba zuwa da datti in ka san da kazanta ka zo ku koma gurin saboda nan ba wai ka zo kai saban Allah ba kai nufaci saban Allah harami kadai sai Allah ya kama wa man yuridihi bi ilhadin ko bi zulmin sai ce me yuzifu min azab ka je maka kadai kai nufin saban Allah sai Allah ya tsare ka ran kiyama ba kamar nan ne da in kai baka aikata ba baka da laifi amma a can ka nufaci saban Allah wallahi da aka tafi da zalunci a wannan ma shi ne ba shi ya fi ma tsananin ma ba za a kula ga hadisi can na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana mutumin da ya je harami a ka'aba ash'ata akbar gashin sa a mummurɗe duk yayi kura ya sha wahala daga nisan zango alaman yana cikin yanayin da ke buƙatar taimako wanda ko kai dan adam ka ganshi zaka iya tausaya masa ballantana ubangijin ka da ya fi karama amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce anna yustajabu da to shi wannan da yake ta addu'a ya daga hannu yana ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ta ina yake so Allah ya amshi addu'a shi ya za Allah ya amshi addu'a bayan ya kulle kofar kun fahimci magana ya rufe ma kansa kofar da za a amshi addu'a sabai suka yi mamaki sai ya ce wa mat'amuhu haram abincinsa fa na haram da haram yake ci abinci ko waƙad guziya an ciyar da shi da haram tufafinsa haram kun ga a farko Allah su ya ce ta ina Allah zai amsa don ya ƙara ƙarfafa magana ya ƙara rufe hadisin da cewa to ta ina Allah zai amshi irin wannan aiki ta ina kuma wani sai ce ya ba ka kuɗi ka je ka yi mishi ɗawafi wa ga ma ana ma wani ɗawafi in ma za ka yi ma sai dai ka yi masa umara kuma duk wanda za ka yi ma umara ko dai zanto ya mutu ne ko bai da lafiyar da ba zai iya ba ko shekaru sun ja ba zai iya yi ba waɗannan hukun kaɗai za ka yi ma umar amma wanda yake rayu sai ka fashe ji da kanshi yake da ƙarfinsa ka bashe ta yana da lafiya ba shi je in dai da gaske kake amma wai wani ya maka wani bangare wannan ita ce fatan mala abdulaziz ibn bazin a ce za a ji a dawa biyu an dai ci kuɗin ka kawai wani an ci kuɗin ka an buga ba amma asalin abu ga yanda yake a sunna Allah ya tsare wala yaqbalu Allahu illa tayyiba Allah madaukakin sarki baya karba face abin da yake halal ne illa akhadaha babu wanda zai sadaka da irin wancan sadaka ko wace iri face illa akhadaha ar-rahman bi yaminihi har sai Allah ta'ala ya karbi wannan sadakan da hannunsa na dama an gane ko wa in kanat tamratan ko da ko a ce wannan sadakan fa da dabino ne kai fatarhu fi kaffin rahman sai ya zamto fatarhu sai ta rinka karuwa tana zama abin raino sai a raine ta fi kaffin rahman a tafin Allah maɗaukakin sarki ai kun san aƙida ahli sunna game da siffofin Allah ko haka ne ko muna da muna da general formula ta rabi'atul ra'i rahmatullahi alaihi malamin imam malik bin anas wanda a bisa harshen imam malik ne wannan ka'idar ta fi shahara aka fi saninta lokacin da yake koyar da wasu mutane a masallaci shi imam malik Allah ya ji kansa da rahama ya ce ar-rahman yana cikin karatu sai wani ya shigo tsakiyar jama'a ya ce ya shayar ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah ya ce ya daidaita akan al-arshi kaifa istiwa ya daidaiton Allah yake akan al-arshi sai ba sa formular da ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a akan duk wani abu da ya shafi gaibi yace al-istiwa ma'lum cewa Allah ya daidaita akan al-arshi sananne ne babu wanda ya jahilce shi ya jahili saboda Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani sai dai baka san ƙur'ani ko wal kayf majhul ya Allah ya daidaita ba wanda ya isa ya gaya maka saboda ba sa alka bane ya dai faɗa wal iman bihi wajib yarda da Allah ya daidaita ka al'arshi wajibi ne tilas ne tunda shi ya faɗa dole a yarda da wasu'alu anhu bid'ah ka matsa da sai an faɗa maka kuma wannan bidi'a ce ba a bautar da kai da wannan ba bai da gaske abin da aka lizumta maka a kansa kuma in ka ce sai ka matsa wurin sanin wannan sifofin na Allah ta keke da keke kidibewa za ka yi ka rudi saboda ba da dan adam kake yi ina fata mun fahimci wannan to dan haka mu ma sai mu shiga wannan gaban da imani ke cewa Allah zai raini wannan sadaka a damarsa har sai ta karu a bisa tafin hannunsa hatta ta kuna azami min aljabal har sai wannan sadakan ta girmama fiye da girman dutse mafi girma da kai kake iya sani ka hararo kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu irin wannan raino da Allah ke mata kamar yanda ɗayan ku yakan yi rainan faluwahu wato shine dan dokin sa dan matashin doki da kake rainansa har ya taso ya karfi aw fasilahu ko kuma yadda kake rainon ɗan jaririn ɗan matashin raƙumi wanda aka yaye shi shi ne fasiri an bayyanta ko? to wannan su ne yadda za mu ɗauke da Allah ɗaukin sarki yake rainon waɗannan sadakoki malace rawar tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito hadithi wa qala hasanun sahih kuma yace wannan hadisi hasan ne ingantacce an abi hurairata yau dai muna ta shan hadisan abi huraira ko Allah kare da a gare shi Allah ya sa mu ganshi ranar alkiyama annahu qala lalle abi huraira Allah ya kare da a gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah yaqbalu sadaqa lallai Allah madaukakin sarki yana karɓar sadaka Allah ka karɓa mana idan mun yi wa ya'khudha bi yaminihi sai Allah ya karɓi wannan sadakan da damansa fa yurabbi ali ahadikum ya rinka rainanta yana ƙara mata yawa ga ɗayanku saboda gaba za ta amfane ka a filin alkiyama kama yurabbi ahadukum mahrahu kamar yadda ɗayanku shi ma yake rainon irin wancan abin da kamanta na ɗan dokinsa hatta innan lukmata da tafsiru mitla uhudin har sai an wayi gari loma da kake gani na tuwo da kake ciyarwa ga iyalinka Allah zai raine ta wannan ladan loman abincin guda ɗaya sai ta koma mitla uhudin kamar ladan mai kamar girman a dutsen uhud a ganin mai iyali ya more ko sai ka daina kukan batun babu kudi a pos mata na ci da yawa dole su ci ka aje su kam ai za su ci ko sai dai su ma kansu zama mabannata ko marasa godiya abinda aka samu a basu kuma su yi godiya in babu kuma su yi haƙuri kasu maza yana da gaskin siffan mace ta gari haƙuri da mijinta a lokacin da babu da lallashin shi da gaya masa mangado masu dadi kuma inda ana miki zanin dubu sha takwas yanzu yanayi ya koma na dubu bakwai ko dubu hudu da biyar za a yi miki ki yi godiya fiye da wancan lokaci ki yi godiya fiye da wancan lokaci saboda ko Allah maɗaukakin sarki shi ne mai kamala shi ne mai kamala da bai buƙatar komai a wurin kowa ko ma uridu minkum min rizqin ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu bi quwwatil matin Allah ta'ala yana da cikan arziki amma sai gashi yana cewa da mu wala in shakartu wa idh ta'adana rabbukum la in wala in shakartum la azidannakum ko wala in kafartum inna azabi la shadid Allah na so a gode mishi har suratul fatiha an kace alhamdulillah sai Allah ya ce hamadani abdi bawa da ya gode mu ana Allah ya ya yadda da abin da to ina ga dan adam ya wahala da ke ya rike ke ya kaza bai kamata ki zabto mai hutulci da rashin godiya a irin wannan yanayin na rashi an jarabu mata da irin wannan mata na ma maza hutulci kwarai da gaske in kana ji abun da ke faruwa a gidaje a buga maka waya a yi kaza a yi kaza za ka gane cewa su sun kasa gane fa in yanayi ya canza ya kamata ɗabi'a ma ya canza wanda da yana iya miki hidiman dubu biyar dubu goma yanzu samun shi ya ragu in ma samun bai ragu ba tsananin rayuwar ya kawo ba zai iya ba ke kuma kina ta mai abaiki bakar magana kina kaza kina kuma kin bi kin lalata abu kace kin koma gidanku kasa da sati ɗaya kin fara nadama to me aka yi me aka yi kin tada fitina dangin shi na jin haushin dangin ki dangin ki na jin haushin nasu kuma ke yanzu kin zo kina ji kina so ki koma ɗakin ki to me kika yi tsarki da fitsari me ya burgewa me ya burgewa ake kin fi karfin kaza ke kaza ba abin da kika fi karfi diyar annabin Allah da na Fatima tana ma dokin mijinta ciyawa dokin sai na Ali take ma ciyawa dawainiya ni ina yawan dawainiya da shi yar annabi ta fi ki dawainiya da mijinta sai ne in gata ne kin kaina na Fatima lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu ya zo ya kira na na Fatima yana kan magagin ciwon mutuwa ya gaya mata wani magana na sirri a kunninta da ta miƙe ta fashe da kuka aka tambaye ta me yasa yake ba zan fallasa sirrin da ya ga ta damu sai ƙara mata ishara ta ƙara matsuwa ta fa kunninta ya faɗa mata wata magana sai ta farin ciki nan take sai na na Aisha take tambayar ta radiyallahu anha tace me ya faɗa miki daga kuka kai tsaye kin koma dariya ta ce faɗa mun ya yi wannan ciwon na ajali ne ba na tashi ba ce ta dame hankali ta ce to me yasa ki dariya ta ce da ya kira ni na biyu ga hankali na ya tashi faɗa mun ya yi a danginsa zuriyarsa gaba ɗaya ni zan fara bin sa lahira a da shi ta ce wannan ya faranta min ya ce na na fatima radiyallahu anha wata yanki ne na jikina duk abin da ke faranta mata rai yana faranta mata duk abin da ke bakanta mata rai yana bakanta mata matsayi ne wannan ko ba matsayi ba to amma tare da haka na na Fatima radiyallahu anha da ta ga yadda an siffanta sayyidina Ali cewa gidansa gida ne mai tarin toka ma'ana da an sauke tukunya ake bi da wani da an sauke ake bi da wani saboda ciyarwa ta aika gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam gidansu kenan ba ma gidan wani ba tana roƙon a bata baiwa wadda za ta taimake ta aikin gida wanda za ta taimake ta aikin gida na ɗawainiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta jira shi yana zuwa ta kan sai je gida ya same ta ya ce da ita idan kika zo kwanciya bacci ki ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 kun ga ya cika ɗari daidai ya ce ya fi alkhairi fiye da ɗauko baiwa in kawo miki duniya gidan gida ne da bautan miji ma'ana abin da ke nufi kenan bai ba ta baiwa ba kuma akwai baye kuma akwai baye kuma akwai baye kin da kina ta complain ba zai iya ba kin dora mishi ai kawai ki ba aka aka yi ma wance ba ba aka aka yi ma wance ba kin san cewa da halal ake ciyar da wance shi dole ne sai ya zama barawo ya kawo miki haram ya kamata mata su ji tsoron Allah ya kamata mata su ji tsoron Allah da yawan musibin da maza ke shiga mata na taimakawa mata na taimakawa mata na taimakawa ga uban bin bokaye ka ga mace kamar mutum mai kirki amma akwai bokar da take zuwa mutunci wallahi wata hijabin ta har ƙasa amma boka ke sa ta shike hana ta kuma idan kika kuskura kika shiga cikin waɗannan to ki sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man ata arrafan أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم a wata ruwa ce lam tuqbal salatuhu 40 yawma sallan ki na kwana 40 ba ruwan Allah da shi kina matsayin musulma mai kaba'ira kina kin yin sallar kuma kin kafarta haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-arra dan duba wannan da kar a sashi wata kaza kasuwancin nan ka bari sai tauraro kaza ya karkata wuri kaza sannan ka shiga tafiyar da za ka yi wuri kaza ka fasa wannan takarar karka fito yanzu sai 2027 tauraron ka bai nuna a wal arra an sace wani ai yana cikin wahala amma dai yana raye sai an yi aiki arra au kahinan mai kulumboto yanzu ka in ba a hankali ba za ka ji tona magabartu mana ba kusa zaɓe ba aka sha mamaki shi yasa ku riƙe 'ya'yanku a gidaje kuma a kula da magabartu duk suna nan matsiyata suna ta tura mutane a yanko gaban kaza a ɗibo ruwan wankan gawan wane a ɗibo gawa kaza a yanko kaza na kaza a kwakulo idan mai rai yawo kaza na hagu na kaza duk su ne babu wani sharri a ban kasa face boka yake haifar da shi kuma mata yanzu sun damfaru da waɗannan boka sun damfaru da su shi ya sa ana saka ki a kabari kika ji ƙasa ta damki ƙirjinki ta soka ƙashinki na gaba ya haɗe ya fita gaba rif ɗinki su shige juna to salamun alaiki ne yanzu za ki fara sanin sakacin da kika yi a duniya a nan ne za ki san gidan boka bai da amsai an ba ki kaza kin barbaɗa mishi kin sa a ruwan wanka kin zuba ya tsallake kin bizne a wuri kaza wallahi tallahi zaki gane kuranki ko diyar annabi ce ki wallahi ba zaki tsira ba ga dan annabi nuhu na alaihi salam qarara Allah ce da shi innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih ba dan ka bane ba ruwan Allah da shi kai ka aike shi amma dan wuta yake ballan tanaki duk mijinki ya kai annabi daraja babanki ya kai annabi ne karanta suratul tahrim suratul talaq wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru ba'ta nuhin wa ba'ta lut to mata na wannan ziyata ko da aka ya ku mata ku sani inna rabbaka ladil mirsad ubangijin ku da madaka China jira wata saboda kishiya wata ma dan bala'i kishiyar ta bar gidan amma akan iya kishiya ta mai da musiba akan miji duk ki gama a wanke ki a miƙa ma ƙasa a ranar za ki gane baki da waye wannan a ranar za ki gane baki da waye Allah ka shiryar da mu da su don haka nan malika wannan hadisi ya ce hatta loma da zaka da zaka sanya ko da zaka ciyar da ita ga mabukaci ko ga iyalinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai an wayi gari wannan ladan naka da Allah zai rainan maka ya zama kamar dutsen Uhud iya nan gaban shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zamu karanta a gaba cikon magana ne na Abi Hurairah Allah ya kare da a gare shi shine sai Abi Hurairah yace wa tasdiqu zalika fi kitabillahi azza wa jalla gaskiyan wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin alqur'ani fadin Allah ta'ala da ya ce alam ya'lamu anna Allah yaqbalu tawbata na ibadihi ashe mutane ba su sani ba cewa lallai Allah madaukakin sarki yana karban tuba daga bayinsa wa ya'khudhu sadaqati kuma Allah shine wanda yake karban sadakoki wa yamhaqu Allahu riba ko kuma Allah daukin sarki yana shafi albarkan da ke cikin riba ka ce saboda ana wahalar kudi wai a baka tsoho dubu goma a baka dubu sha ɗaya sannan ka bada dubu goma ko ba haka ake ta yi yanzu ka je pos mai pos ya ce maka ai wannan sabon kuɗi ne sai kai ƙari sannan a baka wannan riba ne wannan riba ne kuma duk mai cin riba Allah ta'ala ce shirya yaƙi shi da shi yaƙi ko da NDA ya kada ko da soja ya kada ka yaƙi ya kaga abu ga EFCC nan tambaye shi Zariya muka je Gosulo wani ɗan golf ya zo yi ma kowa rashin mutunci ba ina sukan yan golf ba ne amma shi wannan ɗin motarsa golf ce ya zo yi ma mutane rashin mutunci ya zai tushe hanya aka yi aka yi jama'an da suka taru shi ya kakaba mota sai ya bi ta nan cikin taimakon Allah kawai sai ga wani soja ya jiro sai da ya sa shi ya fito da ya mai wasu muzakkarin mari ni dai ban taɓa hamdala don an mari mutum ba sai a rana in ne kuskure ma Allah ya fiye wallahi ya mai mari masu kyau guda uku ya ce ko ma kai ribas mala ya dinka koge tayar nan tana hayaki amma kokari yake ko za ta ci taya sai ya fita to an hada ka fada da soja ka kare ina ga Allah ce shi zai fada da kai ake ka san ka shiga mutum ya shiga uku ya lalace kai ba kai ba amma wanda ya ya shiga uku ya lalace to Allah ta'ala yana shafi albarkan da ke cikin riba wa yurbi sadaqati kuma Allah madaukakin sarki shine wanda yake karban sadakoki ya raine su wanda a cikin wannan shi ma za mu fahimci asalin wato mene imani da siffofin Allah madaukakin sarki kamar yadda malamai suka faɗa da ba mun fahimta ko na sai gaba ta nawa ta ashirin malai ce babu man tasaddaqa ala man la yastahiq wa huwa la yadri qubila sadaqatu Allahu akbar Allah mai rahama babun da zai magana akan cewa dukkan mutumin da man tasaddaqa ala man la yastahiq wanda ya je ba da sadaka sai ya bayar da sadakan shi ga wanda bai cancanta ba amma yayin da ka ba da sadakan nan wa huwa la yadri kai baka san bai kamata a bashi sadaka ba wanda ka ba bai dace a bashi ba to idan har kai haka akan rashin sani ubilas sadaqatuhu an karbi sadakan wanda ya aikata haka su wane ne wanda ba su dace a basu sadakan ba za mu ji nau'in su a cikin hadisi malam yace fati sahihain hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da sahih muslim wani amfanin ciki da hadisan din na abi hurairah ciwon idan marasa gaskiya ko Allah ya ƙara yadda a gare shi. Annan nabiya sallallahu Alaihi wasallam nan ma ya ce annabiyi, annabiya kuskuren kwamfuta. Ƙwala, annan sallallahu abin rere ce lallai manna Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce, Ƙwala rajulun wani mutumin kirki ya buɗi baki ya ce, La'ata saddaƙan nan lailata bi sadakatin, wallahi zan yi sadaka a wannan daren da wata irin sadaka mai girma wanda sai Allah ya amshe ta. Kun gane ko? Ya ce zan yi sadaka a wannan daren da wata irin gwaggwaban sadaka, ka san idan ka sha wahala wurin samun wani abu na halal daga cikin hikimar shi da kai iya kokari ya zamto Allah ya fara samun kaso a cikin wannan wahalar naka. Ba Allah ba subhanallah addini ya fara samu. Tunda shi Allah ya wadatu. haka ne ko ya ayu halladina amanu in tansurullaha in tansuru dinallahi in kuka taimaki addini kana ganin ka wahala wurin samun wani guminka yanki wani abu mai kashi lahira kan ka fara lissafin duniya saboda in ka ce lissafin duniya za ka yi wannan abun ma raina shi za ka yi saboda yanzu da kyarki na kake da dubu goma da za ka samu wasu dubu ɗari a daren nan sai ka ji ina ma sun kai da hamsin ka ga da ko sai in kaza kaga yanzu kai da ɗazun nan dubu goma gare ka amma yanzu mai kake kallo gaba kuma haka za ka yi ta yi haka Allah halicci zuciyar nan adam to shi yasa in ka san ka wahala a wani abu na farko don ka samu garantin moransa to mai kama Allah ya je maka wani bangare a cikinsa ina fata muna gane musamman inda rayuwar karewa take yi kai iya kokari ya zanto ka ije wani abu a akauntin da ke wurin Allah wanda za a yi tare nan maka shi kuma abin da ka san e wannan ba canji ba ne ba wasan yara ba a wani bangare mai zafi na rayuwarka a duniya ya zanto shi ka sana'anta ka bayar a ijiye makashi a rainon makashi kana nan tafi insha Allah to shine wannan bawan Allah ya makamancin wannan yace zan yi sadaka da wata irin sadaka mai girma a wannan daren fa kharaja malan sai fita da dukiya bi sadaqatihi ta wanda zai wannan sadakan da shi fa wada'a amma da ya tashi bayarwa ga dukiyar sai aka yi sa'a za mu ce ko rashin sa'a sai aka samu sammatsi sai ya ba da shi biya jizaniyatin ga wata karuwa kawai ya ce zai fita ya sadaka san wani zai iya ya kamata kai irin wannan kawai ka je wani masallaci da wuri ka ce duk wanda ya fara shigowa za ka mika mai ta dubu biyar kawai kai gaba abu waye ya fara amsa kiran Allah shi kake nema ba kuma wanda ya zo sa cajin waya a masallaci saboda ya facebook ba kasan wasu zagar sa masallaci kawai a can onas kwana kusa da soket in kaga duk kana karatu minti biyu ya leka ba san cin cajin shi yake gani an kuna janareto unguwarsa ba wuta mun taba samu haka wani masallaci na ga kawai duk yan uwa gayu ne kawai tamba aka ce na ga extension waya ake ta zo cajin waya ne na ce alhamdulillah ai tarihin safai ne ka a gama za mu yi musu cajin imani da dai ce a kore su na ce a mu da muke neman su an mun yan wiwi za su ce mu biya mu zuwa tattauna wallahi za mu biya su in ma suna ji na su zo wallahi sai mu jinga za mu biya ɗan rinka tara mana su minti sha biyar mu ya ishe mu bayawa a ba mu minti sha biyar kawai sauran Allah sa musu albarka za mu halu inda za a saurare mu insha Allah muna so in ma siya ne za mu siya to haka ake yi sai ka bi a hankali ana zuwa kawai sai ya sa wannan sadaka ta sa abe a hannun wanda take mazinaciya fa asbahu ta mutane kenan ko an daina kiwon dabbobi sai wa sai kiwon jama'a fa asbahu ai kawai sai mutan gari suka waye gari yatahaddathuna suna ta tattaunawa suna bada labari ko yanzu kamar wani a ce a'a malam fatara wancan ba aka gaya ba kuɗi jiya kun fahimci magana sai mutane suna ba da labari bizalika akan wannan ma'anar labarin na malamai suka ce muta'ajjibina suna mamaki yanzu kamar malam wani ka ga yadda ake ganin shi da mutunci a unguwa kuma shi aka ga anya kuwa abu a bakin leda eh ko ba haka bane haka ne mutane ba abinda za su yi maka maka aka liƙa ma annabi Yusuf aka liƙa ma da Aisha za su iya ma to amma gaskiya al'amarin shine niyyarka da aikinka dukkan rabu da su dukkan rabu da su wato bari ka ji idan baka fi karfin an ce ka ce ba kai ba namiji ba ba san ku kun fahimta in baka fi karfin wannan surutun mutane ba wallahi rago kai a duk surutun su na banza ne da su garawa a shata gaskiyan magana shine mai ke zuciyarka gaskiyar magana shi ne daidai kake kai abu biyun da kake bukata zuciyarka kyakkyawa ce abin da kake daidai ne Allah bai hana babban ma ci gaba addini ne malam take to karkari da ashar akwai waɗanda sufa ha'ul aqlan waɗanda kwakwalwarsu wawaye kwakwalwa ce sai an ci nasara suke gane akwai waɗanda in ba a yi ba gobe ba za su gane gaskiya abin da aka yi musu an gane ko to amma duk da haka sai ka tabbatar da abu biyun nan abin niyyarka abin mai kyau ne ba mai kyau ba ne zai taɓa mutuncinka zai kaza sai ka akura da shi ina fata mun fahimta amma abin nan daidai ne haka ya kamata a yi wai don ba al'adan garinsu ba ne don ba shi suka saba ba wannan matsalar su ce wannan matsalar su ce ba abin da zai hana ka kai abin da Allah yake so surutun mutane da zagi babu ɗan ajam ɗin da ba a zage shi a ban ƙasa aka zage Allah balle ka Allah da ya halice mu sai da aka zage shi to kai waye shi yasa don da an zage shi ya zo ya damu yana ta surutu yanzu an ce kaza malam maza mu ba ma irin ka muke nema mazaje muke ne wanda suka san gaskiyar magana da al'amarinsa waɗanda suka zama leaders ba masu bi ba yanzu matasa shugabanni ake ne ba ta lalabuwa ba wai an zage ka kaja da baya ka ɗaura ninya saboda surutu ka koma ba namiji ba ne kai wannan ragon maza kake mala ana neman daka ke ne zarata na gaske waɗanda suke farawa ba don su daina ba waɗanda ilimi yake jan to irin waɗanda sun suke ma al'umma fito su ne wanda ka ba su shekara biyar bakwai goma sai ka gaskiya ne al'umma a hannunsu yau kuma suke cewa a gabas a yamma kuma dole a bi su ɗau'ar aukar hal saboda sun samu abin da shi ake nema authority duk lokacin da kake da authority sannan ne kake zama shugaban mutane to matasa ku sani kuma wannan asamin ɗinku don in ba ku haka ba na rantse da Allah an mai da ku bayi ke yanzu har malaman mu sai sun la'akari da wannan an yanzu ba an zo lokacin siyasa ba ne za ka ga yarfe ai malam wane ai kaza shi kenan shigo malam wane mu fa jama'a su fahimce mu kar Allah ya sa su fahimta ba gaskiya kake kai ba a za kai wahalar karatu ne kai wahalar karantarwa kuma wai wani wanda shi jahili ya ce wai ga abin da za ka yi to me amfanin iliminka me amfanin gogewanka me albarun cuɗanyanka da bakar wahalar da ka sha wurin tana ilimin da ka tara ka gama karatu jahili ya juya ka da wani dalili da wani dalili wai ana tsoron surutun mutane sun daɗe ba su surutu ba za su yi zagi sun daɗe ba su zagi ba in kisa ne su kashe mu je lahira sai ne gaskiya fa ka zo ka gina ma al'umma baka tsoron wani baka shakkan shi baka tsoron wani baka shakkan shi duk wanda Allah ya ba girma ka ba shi girman shi kar ka zama fitinan ne amma wai duk abin da fa'idan al'umman nan ne shine haƙƙinta ita ce abin da Allah ya ce kana da tsoron wai za a zage ka za ka kauce ma gaskiya to wa zai kwanta ma a kabarin wa zai amsa maka tambayan mala'iku ka san gaskiya ka take ta me za ka faɗa ma Allah randa za ka tashi tsirara hufatan uratan gurla kaciyarka ta koma kafarka ba ta kalbi Allah ya tambaye ka wata amsa za ka ba shi idan ka san za ka iya koyar da mutane wai surutun mutane zai sa ka daina malam ka tafi kasuwa ka zama ɗan kasuwa fi ma alfai kar ka kuskura ka sa kafarka a fagen da'awa in dai kana tsoron wai a zage ka wai a ce kaza ga nasi ga abinda annabin mu ya faɗa ga abinda sunnan mu ta koyar ga makoman al'umman mu har ga Allah mun san shi za mu iya kare kanmu a gaban Allah wai mu kauce saboda wani wallahi gara ka zama dan kasuwa ko ka zama dan iska ya fi ma alkhairi amma kar ka shigo wannan fage wannan fage ce ta wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin in ka san ba za ka iya tsayawa akan gaskiya har a kashe ka ba wallahi kar ka fara kar ma ka fara je kai wani abu wannan hanya ita ce ta annabawa akan ta aka kashe annabawan Allah akan ta aka fitar da annabi daga garinsu akan sa aka kashe masa masoya amma da haka Allah ya taga ambatan shi wa rafa'na laka dhikra duk namiji yana zama namiji ne da sacrifice sadaukarwa tsayuwa kan gaskiya kuma a ji tsoron Allah waɗannan al'umman da Allah ke ba su kunnuwanku da zukatansu sai Allah ya tambaye ku game da su ka tara mutane ka san gaskiya ka ɓata musu lokaci ka cutar da gobansu ka ɗaura su akan san rai wallahi ka san me za ka faɗa ma Allah ka san me za ka faɗa ma Allah Allah zai tsayi da kai in ka san ba za ka iya ba ka bar wanda za su iya su amma kar ka shiga riga addini saboda kasuwar duniya kar ka shiga rigar addini saboda kawai neman suna da isa kowaye kai kana nan za a yi wanda ya fika kowaye kai kana nan za a yi wanda ya fika kuma kana gani bayan da ka iya tunda kai ma wasu na kallo haka na ka zo ka fi su ko ba haka bane don haka al'amarin da yana komawa zuwa ga tsoron Allah Allah kuma ka ba mu jin tsoron ka fili da koyi don haka wannan bawan Allah ya uwa musulmi ya ba da sadakarsa a hannun mazinaciya sai mutane suka waye gari fa asbahu yatahaddathuna suna ta suna ta mamaki ko suna kyamatan inkarin abin da shine abin da malamai suka ce a wannan kaba mala muta'ajjibina bidalika aw munkirina lahu suna mamakin ya akai haka ko kuma suna ganin kash wani bai kyauta ba ɗayan biyu ala zaniyatin ya za a yi sadaka to saddiqul lailata wani fa cikin dare je sadaka ala zaniyatin amma rasa wanda zai ba sai mazinaciya Ƙala, wannan bawan Allah na ji sai ce alhamdulillahi ala zaniyatun Allah sarki ya ce godiya ta tabbata ga Allah ya gode ma Allah akan cewa ya yi sadakansa ne a hannun ma karuwa ba wanda ta fita ba inda kafiri ne ai da abin ya munan ko ba ka bane ai sauki sauki na gode ma Allah ma da ya sa karuwa ce na ba ba wani wanda zai sai makami gobe ya tsare hanyar can ya kashe yan kwata ba an fahimta suka ce na ɗaya kenan ko kuma na biyu suka ce ya facewar shi alhamdulillahi ala zaniyatin malamai suka ce shi ma ce ko godiya ta tabbata ga Allah yanzu yau kuma ni ne na fage da ba karo sadaka ban sani ba wanda wannan na biyu shi ne abin da ya fi dacewa mu dauka ina fata mun fahimta sai ya ce me la atasaddaqanna to wallahi ko ina rantsuwa da Allah sai na ƙara yin sadaka bi sadaqatin wata sadaka mai girma gwaggwaba fa kharaja bi sadaqatihi sai sake fita da sadakarsa ta biyu fawda'aha fi yadi ghaniyin amma shi kuma fatsan malam sai samu wani hamshakin mai kuɗi kawai sai bashi sadaka kun ji karo da biyu ko me zai faru fa asbahu ai mutane ba sa shiru malam wani wanka ya sa su kaya bulu ya kalla matar shi ta ce mai ya ce iyalin shi yaya ta ce ta ai ni kamun karka fita wallahi yanda wannan abu ya kyau musamman da bulan nan yana fita waje ce kai amma wani gaskiya kai kaman ma sai da aka yi ma wayo aka sayar maka da wannan yadin kai ko kaga rayot din da ka hada sai dawo gida ce matan shi da dama zaune a laki ke tace na rantsi da Allah ba zaune ka nake ba ni in ma haka ne wallahi zan iya biyan kuɗin kayan nan da ka dinka da sauransu sai kan shi ya kulle to jama'a kenan ya in ya fita wanda ce bai yi ba ya dawo gida an ce kuma nan ne daidai to ya zai yi da zai kwaɓe fita tsirara kuma mai sunan shi ya hukaci haka ne ko mutane kenan irja'un nasu qayatul la tudrak in dai yardan mutane ne baka taba samu ko kai kan waye wasu za su yarda wasu za su ki shi yasa imam malik Allah ji kan imam malik da rahama yace ma daliban sa me mutane ke cewa aka ce masoya na ta yabonka suna fadin alkhairi makiya kuma fa abun ba daɗi sharri ne a sai yace tunda aka fara duniya haka take Allah ji kan imam malik ya ce tun da aka fara duniya haka take masoyinka na son ka yana kare ka makiyinka kuma sarar ka yake shi yasa bari ku ji wani na gaya ma wani uwa ko abokai kaga abokai da na zaune da kai in kana zaune da mutum ɗari ka samu mutum biyar a cikin ɗarin nan wanda ba su zagin ka a bayan idan ka na rantsa da Allah waliyai ne su ka tara mutum ɗari ko a ce an samu biyar waɗanda wai yadda suke ma gaban idan ka a bayan idan kama haka ne a abokanka waliyan ne malam gode ma Allah kana hannun salihan bayi amma wallahi wanda baka tsammani a bayan idanka shi yasa mutane da kake rayuwa da su akwai waɗanda ma kawai shiru kake dan akwai wanda da ya san ka san abin da ka sani game da shi hada ido da kai ba zai iya yi kuma kai din da ko sallama ba za ka iya mai ba sai dai ka jure sai dai ka jure to shi sa imam malik sai ce da su tun da aka fara duniya aka take amma suwa suka fi yawa sai aka ce masu yabonka da fata alkhairi sun fi yawa ce to alhamdulillah ya ce alhamdulillah dama ko a musulunci awon da ake yi ana ce mutum salihi ne idan nagartan shi ta fi abin da ke na shirgarsa yawa ba wai don bai da aibi ba an fahimta sannan ana ce mutum fasiki ne idan rashin nagartan shi rinjaye nagartansa ba wai don bai da wani abu na nagarta a tare da shi Allah ya datar da mu to da haka wannan bawan Allah da yana fitowa sai ya ba mu wadaci kuɗi sadakansa fa asbahu mutane ko basu gajiya ba sai suka wayi gari ya tahaddathuna suna ta bawa juna labari da kan cewa tusaddaqu ala ghaniyin wane ya rasa duk wanda zai ba sadaka sai wane mai kuɗi qala yana ji sai ce alhamd allahumma lakal hamd Allah gare ka godiya take ala ganiyin da ya zamto modaci na ba ma ba wani wanda ba shi ba ko ko ikon Allah ni ne kuma na ba modaci ban sani ba an gama ya ce a la'ata saddakan da bi sadakatin ni fa ba zan daina ba wato yana zuwa sai ya cimma manufarsa ko ya ce sai na yi sadaka bi sadakatin da wata irin sadaka mai girma fa kharaja bi sadaqatihi sai fita da sadakarsa a karo na uku fawadaha fi yadi sariqin ai kawai malam sai ba barawo sadaka ba ma gaba kulliya ko sai ba barawo sadaka fa asbahu mutane tunda ba su aka ba ba su ma ba za su daina magana ba yatahaddathuna suna ta wa juna labari tusaddaqu ala sariqin wane sadaka wa barawo fa qala sai ce allahumma lakal hamdu ala zaniyatin wa ala ghanin wa ala sariqin ina gode ma Allah da mene da sadaka ta na farko ga karuwa ta biyu ga mawadaci ta uku ga wane ga barawo amma fa kuɗi sun ƙare Allah sarki to menene taken babu duk wanda ya sadaka ga wanda bai cancanta ba yana alhalin bai sani ba an karbi sadakarsa shine taken ko to yanzu ya za a yi gashi shi ya so ba mabukaci ne amma bai samu mabukaci ba haka dai ya haƙura ya kwanta bacci tunda da dare ne fa'utiya sai aka zo masa a mafarki ma'ana a tahu atin fi manami sai wani mai zuwa ya zo masa a mafarki kamar da imamu tsabari haka ya kawo haka imamu tsabari imamu tsabarani ya kawo wannan ya ce fasa abu dalika fa'utiya fi manami a ruwa imamu tsabarani wanda babu shi a cikin nan ya ce ai fasa abu wannan abin sai bakanta masa rai ga kudi ya kare shi bai dace da wanda ya so ya ba ba fauciya fi manamihi sai aka zo masa a cikin baccinsa faqila lahu to nan mun dawo kan nan faqila lahu sai aka ce da shi amma sadaqatuka wadancan sadakoki da kai duka guda uku faqad qubilat ana shaida maka Allah ya amsa amma zaniyatu kaga wannan mazinaciyar da Allah yana sane barka kaje ka bata dalilin shine fala'allaha tasta'ifu biha ana Allah yana da tsammanin sanin cewa za ta kame ga barin yin zina ne sanadiyar sadakar da ka bata an zinaha daga zinar da take ta tuba bayan ka ba to kaga ashe yau da za ka yi sadaka a tuba za ka yi ta tai ko ba haka ba kenan ma ashe tun farko da ya san haka ne ma nan tsin da ke ba saboda lada biyu wala'allar ganiya shi kuma mawadaci da shi ma ka shiga damuwa wannan sadakar da ka bashi ya tabiru fayun fi mimma a kafin labu zai hankalta zai lura da wannan sadakar da ka basa ya a shi ma sai ya ciyar ya za kamar shi a bashi kun fahimci magana kuma dama kun san fa galibin masu bayarwa ba su suka kuwa data ba shi kyauta ba wadata ba ne zuciya ne ba wadata ba ne zuciya domin da a ce wadata ne da zuba sauran talaka bari ku ji da musulmai suna fitar da zakayen da Allah ce su fitar wallahi da da yawa babu talauce za a cikin al'umman wallahi da yanda Allah ya ce a yi zakka musulmai na jin tsoron Allah suna fitar da zakka yanda Allah ya ce wallahi za ka yi mamaki za ka yi mamaki saboda da wuya ka ɗaga wani gida ko wata unguwa ko wani gari ko wasu kabila ba ce sai kaga akwai wani mawadaci mai nauyi a cikinsu wanda da zai sirnano dukiyar to da yanzu kuma sai dai a ta mai fata alkhairi to amma abin Allah dai ya kyauta yace to wannan mawadaci da Allah ya hankalta ya ciyar daga abin da Allah ya bashi ya ciyar daga abin da Allah ya bashi wala Allah sarifa kuma haka ne din ne hankali ya kamata ya gane wannan wala Allah sarifa haka shi ma wannan barawo da ka bashi an yi tsammani yasta'ifu biha zai wadatu ya kame daga daukan kayan jama'a daina bin agwagin jama'a unguwa ko an an an sirqan an an sariqatihi gabarin satar da yake yi Allah kuma ka shiryar da masu yin wannan dabi'a da to dan haka dai wannan shine abinda malamai suka yi magana akan wannan kuma yana daga cikin abinda ake bukatan mu sani mu amfana da shi akan cewa ƙarƙashin wannan hadisi na farko shine hadisin yana nuna mana akan cewa dukkan ayyuka Allah ɗaukin sarki yana karɓar su ne ta sanadiyyar niyyar mutane idan kana da niyya mai kyau ladanka ya tabbata a wurin Allah sannan hadisin ya koyar da mu cewa ana yi ma mutane wa'azi ta hanyar aiki kuma ana iya wa'azi da aiki ya je ma mutane fiye da magana ba kun ga matashin da ke zubar da bola a gaban gida Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan Allah sallallahu alaihi wasallam ake fashewa karshe me ya faru ya zo ya musulunta a karshen rayuwarsa akan gadan mutuwarsa ba to kaga inda magana ya ta mishkila ma da rikici za a yi to amma aikace ana yi wa mutum wa'azi yanda yake sa mutum ya samu karuwar imani har ya tuba sannan kuma fa'ida ta uku malamai suka ce ninyan wanda ya nufin sadaka idan ta kasance nagari to Allah yana karɓar sadakan shi ko da sadakan bata je wurin da shi ya so a ce da ta je ba to a wannan gaba masu cewa ai in sun ba da kudin sadaka a masallaci cinyewa ake to annabi ya ce ku ba ko bayar a ce ai ba karuwa ce za ta ci ba ko ba farawo zai ci na hadisin nan ba ko ba mawadaci zai ci ba mabukaci zai ci ko ku ta lodawa sai ta ci a coci ma narka kuɗi ake kuma su ci ko ba ka bane yawwa don haka rowa ne ba wani batun wai kana da gaskiya ka ce ba aka ba da sadaka a masallaci ba ana cinyewa ai ta cin ka shiga ai aikin tare da kai ka zuba ka zuba kudin ai aikin da kai ba za a amma ka ja da baya kake ba gaskiya ba yanzu wani da zai ga limami kawai da tsumma tsumma wannan mai haske sai ka ji sai ka ji kawai zuciyarsa ta sirri ta sarki kuma kana da sauran aiki dan dai irin limaman da ke tasowa a yanzu in Allah da kana zaune za ka gama kan private jet kwarai da gaske ba fasu ba ita fasoci ke hawa a kudu ba sun fi mu ne bal hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyam kaga mutane masu addini cikin abu duk hankalin da ya tashi su kuma nasu suke ba su gasa masara a titi su ba nasu shi hawan jirgi da kwata kuma zagin Allah suke amma kai zuciyarka ta mutu kiyakin su ma kake uban hasada da malami da limami kana hasada da limami dan Allah dan sa annabi ana maka mutuwa shi kake kira za a haka kabari shi kake kira an maka haihuwa shi kake kira za a binne gawa shi kake kira gidanka matarka na gasa ka shi kake kira sulhu amma kuma shi baka so ka gani cikin ni'ima bisa lil zalimin badala wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne muna faɗa saboda mun san sautin na zuwa ko'ina ba daidai ba ne kuskure su waɗancan ba haka suke ba haka suke ba don haka wuraren ibadunku da masu kula muku da ibada abin damuwanku abin damuwanku ne bai cancanci a ce kuna da limami a unguwarku wai yana awon masara yana awon shinkafa gidan shi ba a cin kaji ba a shan madara yana biyan kudin nefa yana biyan haya amma kuma shi ke kai ku gaban Allah ya muku rijista kuma wai ku mu'minai ne ina imani ana ina karfin imani ina karfin imani kana hawa motar miliyan sha kaza miliyan kaza miliyan kaza imamin ku a wulakarce kuma wai ce kana san Allah wani san Allah wallahi kakka je kabari da wannan kuskura wallahi kakka je kabari da wannan kuskura haka ku je ku taimake su ku je ku taimake su duk unguwan da kusan kula da masallaci wallahi ku tabbatar masu kula da masallatan ku ba walakantattun mutane ba ne saboda ina so in gaya muku in kuna neman mutanen da ba munafukai ba ne mutanen da kusan suke da garancin sun kubuta daga azaban wuta wanda in suka yi ma addu'a da alaman Allah zai amsa wallahi ka nemi ladanai da limamai na faɗi wannan saboda hadisi ingantacce da ke cikin silsilata a hadisi sahiha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wanda Annabi sallallahu alaihi ya ce duk mutumin da ya samu kabbaran harma a bayan liman na kwana 40 wata ruwayar ma ta ce salloli 40 cur duk lokacin da liman zai ce Allahu akbar da sunan kabbaran harma kana bayansa kutiba lahu bara'atani a rubuta maka kukuta daga abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar kai ba munafiki bane har ka mutu in dai ka taba samun wannan a rayuwar ka kwana 40 baka yi misin kafarar arma ba kai ba munafiki bane ka san munafikai ko innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai yan can kasa sai an sa su fir'auna ke shigowa sannan kuma kai ba dan wuta bane to kuma ba inda zaka samu wanda ke saurin samun wannan kamar ladani da limani to ashe ka ga yau a ce kai ne ke taimakon dan aljanna wanda ba munafiki ba kuma shi zai ma addu'a kuma in ka shi zai zo kan gawanka ashe zaka tattara abin da ka mallaka a duniya ka kyautata mishi ba kai asara ya kun da Allah ya ba ku dukiya ga ranan ku idan kuna neman yardar Allah dan haka malamai da takaice suka ce niyyar mai sadaka ko da bai samu abin da ya nufin sadaka kai ba Allah ya amsan mata ya amsan ma mutum sannan a ƙarshe za mu fahimci falalan sadaka a ɓoye da kuma falalan yin abu domin Allah kun ga an ce a cikin dare ya fita dan nufin mai kada wani ma ya san yayi shi yasa ya je a cikin dare sannan kuma mun fahimci ikhlasin sa saboda yanda ke cewa Allahumma lakal hamd ko Allah godiya gare ka take wallahi sai na ƙara yi ma'ana dai Allah yake neman yardanci don Allah yake yi don haka wannan shine abinda nike ga la'alla za mu iya samu a wannan majalisi din ko lokaci ya cika sai mu hakuri mu takaita anan muna amfani da wannan damar muna taya farin ciki ga babban limamin wannan masallaci malam talha na samun karuwa da yi mace kuma an sanya mata suna aisha wannan suna babban suna ne ko muna roƙon Allah madaukin sarki ya sanya mata albarka Allah ta'ala ya raya maka zuriyarka da ita da dukkanin sauran zuriya baki daya ka alkhairi muna faɗi gare ka irin abin da sunna ta tanada barakallahu laka fil mawqubi lak وشكرت الواهبة ورزقت برها وبلغت أشدها Allah ya raya ta akan shari'a ya Allah waɗanda suke cikin tsanani a cikin wannan al'umma da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da mai jin mu da na tare da mu da wanda yake nesa Allah ka yaye masa tsananin da yake ciki wanda ke cikin bukatu Allah kafin mu sanin bukatar kowa Allah ka biya masa bukatunsu na alkhairi wanda suke fama da rashin lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wanda ba su samu haihuwa ba Allah ka ba su wanda suke dauke da juna biyu Allah ka raba su lafiya waɗanda kuma suka rasu a cikin mu da wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah ka haskaka makwancin su ka faɗaɗa musu makwantan su ka damanta musu littafin su idan mun haɗu da mu da su a ranar alkiyama Allah ka sa mu koma mu ita ce jannatin wa nahar fi maq'adi sidikin inda malikin muqtadir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh